نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة الإنسان karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta shida bayanai da Allah subhanahu wata'ala ya yi game da waɗanda suka yi ɗa'a ma Allah innal abarara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura Allah ya ce lalle waɗanda suka yi da'a ma Allah suka yi biyayya wa Allah suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyayya Allah ya ce yashrabuna min ka'sin za su sha daga wani kofi na giya kana mizajuha kafura wadda abinda ake garwaya shi da shi kafin a sha kafur ne ainan Allah ya ce wani ruwa ne wani marmaro ne ya shirabu biha ibadullahi wadda bayan Allah za su sha yufajjiru na hatafjira Allah ya ce suna sarrafa shi yadda suke so a gidan aljanna Allah ya samu a cikinsu wannan shine sifofi guda biyu da Allah subhanahu wata'ala ya bayar akan wanda ya yi godiya ma Allah da wanda ya kafirce ma Allah idan mutum ya yi godiya ma Allah bisa ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya mishi to ya dace da rayuwar duniya kuma ya dace da haduwansa da Allah idan mutum ya kafirce ma Allah ya yi butulci to ya bata rayuwar duniyarsa sannan kuma zai yi mummunan haduwa da Allah subhanahu wata'ala yau za mu tashi a farkon aya ta bakwai Allah ya samu dace da daidai to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا waɗannan al'abarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin za a shayar da su giya a gidan aljanna za su sarrafa kayan shaye-shayensu yadda suke so a gidan aljanna Allah sai ce to ba a banza aka ba su ba aiki suka yi suka samu wannan yufuna bin nazari Allah ce suna masu cika bakancensu duk abin da suka lazimta ma kansu na da'a ma Allah Allah ce suna cika shi suna cika alƙawuransu suna cika bakancinsu wa yakafuna yawman kana sharruhu mustatira sannan suna tsoron wani ini shine inin alkiyama wadda sharrin inin yana bazuwa ta kowane bangare Allah ce yin waɗannan ayyuka kudurce wannan aƙidar tana daga cikin abin da ya sa Allah ya musu wannan babban arzikin jama'a mun fahimta wannan kuma shine uslubin da alkur'ani ya zo da shi liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana idan Allah ya ce wadda addakiwa ne to sai ya faɗi abin da ya yi aka dake shi idan ya ce a samar mawa na jin daɗi to ba zai yi shiru ya wuce ba don karkace ko ni ma ina ciki sai ya faɗi irin ayyukan da wanin ya yi aka sa shi a ciki kaga idan kana fatar wannan jin daɗin kai ma sai ka siffanta da waɗannan ayyuka jama'a mun fahimta idan ya ce a azabtar da wane sai ya faɗi irin abubuwan da wanen ya yi ya fuskanci wannan azaban to kaga idan ka siffanta da waɗannan ayyuka kuma ba ka son wannan azaban sai ka tuba ka gyara idan kuma ka ci gaba da tafiya akan waɗannan munanan ayyuka to kaga abin da ya same shi kai ma zai same ka jama'a mun fahimta haka Allah ya tsara alkur'ani sai ya ce kadi aflahal mu'minuna
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون wallabina kuma ala salawatihim yuhafizun والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Allah madaukakin sarki yace kadi aflahal mu'minuna Allah yace mu'minai sun rabauta mu'minai sun ji dadi Allah yace asirin su ya rufu sun rabauta rabona har abada kamar wani ne yace Allah suwa kenan yace allazina kun fi salatihim khashiyun su ne waɗanda suke da kushu'i a cikin sallarsu da sun kabbarta sallah sukan tattara hankalinsu su mayar kan me suke yi a cikin sallah wallazina hum anil lagwi mu'ridun sune waɗanda suke kauda kai daga hayaniya da shiririta da ababen da ba shi da amfani wallazina hum lizzakati fa'ilun sune waɗanda suke ba da zakkan dukiyoyinsu yadda ya kamata ko suke tsarkake zukatansu daga munanan ayyuka wallazina hum li furujihim hafizun Allah yace sune waɗanda suke tsare farjojinsu ba su zina ba su kusantar zina illa ala azwajihim Allah ce ba su biyan bukatansu sai ga matansu aw ma malakat aymanuhum ko abinda damar su ta mallaka na kuyanginsu fa innakum ghairu malumin Allah ya ce wanda ya biya bukatarsa ta wannan fiskan irin waɗannan ba abin zargi bane fa manibta gawara azalika duk wanda ya nemi wata hanya na biyan bukata ba wannan hanyan ba ba matarsa ba ba ku yangarsa ba fa'ula'ika humul adun Allah ce to waɗannan su ne suke ƙetare haddodin Allah wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un Allah ce su ne waɗanda game da amanoninsu da alƙawurra da suka ɗauka suna kiyayewa suna ba da amana yadda ya kamata wallazina hum ala salawatihim yuhafizun suna kiyaye sallah akan lokaci suna kiyaye sallah yadda ya kamata Allah ce ula'ika humul warisuna waɗannan su da su yi gado me da su gada Allah yace allazina yarisuna alfirdausa su da su gaji aljanna firdausi hum fiha khalidun da su tabbata a ciki yanzu ka ji wanda suke shiga aljanna firdausi Allah sai ya faɗi qualities ne so ba abu ne da zaka zauna a inuwa ka ce Allah ka samu a firdausi ba kai addu'a yana da kyau amma kuma ga aikin da ake a shiga firdausi jama'a mun fahimta duk lokacin da Allah ya ce ajiyar da wani daɗi to baya shiru don karkasa tsammani kai ma da kai sai ya faɗi wadda ya ce ajiyar da shi daɗin me yayi za a jiyar da shi daɗi duk lokacin da ya ce a walakanta wani to Allah baya shiru sai ya faɗi me wanan yayi kafin ya ce a walakanta shi don kai ma ka san matsayinka mun fahimta a wani ku ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun المتقين في جنات
akhizina ma atahum rabbuhum ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل Allah, ka ذلك kashe wutan wannan abu.
مسرفين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun Allah ya ce lallai muttaqai masu tsoron Allah waɗanda suke kiyaye dokokin Allah fi jannatin suna cikin gidajen aljanna wa uyun da ƙoramai da maremari na gidan aljanna akhizina ma atahum rabbuhum suna walwala da abinda Allah ya basu a cikin gidan aljanna innakum kanu qabla zalika muhsinin Allah yace amma fa kafin su shiga aljannan Allah yace kyautatawa suke yi kamar wani ne yace Allah to me kyautatawan yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'un bi ma'ana ma yanamu Allah ya ce in dare ya yi ɗan lokaci kaɗan suke ragewa na bacci ana ibada ana sallah ana roƙon Allah wa bil asharihum yastaghfirun dab da asuba sai su kama istighfari wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum a dukiyarsu akwai hakki kasan wanda zai zo ya roƙa ya ce a taimake shi wal mahrum da mai kamewa baya roƙon shi ma suna lura da shi su taimake shi yanzu innal muttaqina fi jannatin wa uyun ba Allah ya faɗi aikin su ba to haka yake a cikin alqur'ani haka Allah yake a cikin alqur'ani idan ya faɗi abinda aka yi ma wani sai ya faɗi abinda wanan yayi a wani gu sai ya ce khuzuhu fagulluhu
فغلوه Allah ya ce ku kama shi ku daure shi ثم الجحيم صلوه sannan ku dauke shi ku kona shi a wutar jahannama ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه sannan ku kama shi ku ɗaure shi da sarƙan da tsayinta ya kai kamu saba'in kamar wani ne ya ce Allah to me yayi
إنه كان لا innahu kana la يؤمن بالله العظيم yu'minu billahi al-azim Allah ce bai yi imani da Allah mai girma bane wala yahuddu ولا يحض على طعام المسكين kuma baya kwadaitar da ciyar da miskinai فليس له اليوم هاهنا حميم Allah ya ce a yau a ranar alkiyama kuma bayi da masoyin da ya isa ya cece shi to ina dai an faɗi shi ma abin da ya sa aka ce a kama shi a ɗaure shi to haka Allah yake waɗansu ne aka zuba su a wuta su ma suka ji jiki sai a ce musu ma salakakum fi ما sakar سلككم في سقر wai me yasa ku a cikin wutan sakir sakar قالوا لم نك من المصلين lam nakum minal musallin suka ce ba ma sallah ne
ولم نك نطعم المسكين wa lam nakun nut'imul miskin ba mu taimakawa miskinai da abinci
وكنا wa kunna نخوض مع nakudu ma alka'idin muna kutsawa tare da masu sukan alkur'ani da musulmai mu ma mu yi suka وكنا نكذب بيوم الدين wa kunna nukazzibu bi yawmiddin muna ƙaryata ranar alkiyama حتى أتانا اليقين hatta atana lekin muna wannan harkan sai ga mutuwa ta zo mana ina so ma kun ji abin da suka yi to haka alkur'ani yake haka alkur'ani yake duk abin da aka faɗa saboda kar a zo ana taɗin gidan aljanna kawai kana kabbara za ka ji me suka yi aka ba su aljanna don kai ma ka ɗauki hanya to Allah da ya ba da labari innal muttaqina ai wannan ka'idar shine da yawan musulmai ba su fahimta ba duk inda ka ji a ƙur'ani duk inda ka ji a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce zai taimake ku zai kawo muku ɗauki zai ba ku galaba to fa sai kun yi abin da yake so ne jama'a mun fahimta Allah zai taimaki musulmai Allah zai ba su galaba Allah zai ɗaukake su to ba wai haka kara zube kuke Allah zai taimake ku ba ka'idar Allah wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ku cika alƙawari na in cika muku nawa in baka bi Allah ba Allah zai bi ka ne inda zaka bi alƙur'ani zaka ga duk inda Allah ya zo da maganan zai taimake mu zaka ga yana kawo fa sai mun riƙe hanya inna lanansuru rusulana ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد Allah ya ce inna lanansuru rusulana Allah ya ce lallai za mu taimaki manzanninmu sai ya ce wallazina amanu da waɗanda suka yi imani kaji wallazina amanu bai ce da musulmai ba ya ce da wadda suka yi imani na gaskiya fil hayati duniya a rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhade da ran da shaidu da su tsaya ba da shaida a gaban Allah ba ranar alkiyama ba Allah ce zan taimake su a duniya zan taimake su a lahira Allah ce alkawari ne amma sai sun rike imani da kyau to yanzu wadda suka mai da harkan bautan kaburburra suka mai da harkan bautan waɗansun Allah suka tsunduma a cikin tsafe-tsafe da kafirci su mara samu wannan taimako? walakad arsalna min qablika rusulan
لقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين Allah ya ce walakad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim Allah ya ce kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun aika manzanni da yawa zuwa ga al'ummomin su zuwa ga mutanen su faja'uhum bil bayyinat waɗannan manzanni sun zo ma al'ummomin su da hujjoji bayyanannu amma al'ummomin sai suka yi fada da su suka yi fada da aiken da Allah ya aiko su da su fanta kamna min alladhina ajramu Allah ce sai muka azabtar da su mujrimin Allah sai ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce ai hakki ne akan mu da mu taimaki mu'minai ina kun ji mu'minai wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah yace ai hakki ne akan mu Allah ya dora ma kansa hakki ne zai taimaki mu'minai amma in kun yi watsi da addini ina ruwansa da ku a wani hadisi yake cewa idza tabayya'atun bil'ina idan kuka kama harkar kasuwanci saye da sayarwa da riba a cikinsa wa aqastum aznabal baqar kuka koma harkar kiwo waraditun bizar'i kuka koma harkan noma abinda yanzu kuka sa a gaba harkan noma da kiwo harkokin kasuwancin ku da riba a cikinsa wataraktumul jihada kuka yi watsi da jihadi don daga kalmar Allah duk wani yunkuri don ciyar da addinin musulunci gaba sallallahu alaikum zullan annabi yace Allah zai dora muku wani kaskanci la yanzu uhu Allah ba zai taɓa daga wannan kaskancin akan ku ba hatta tarji'u ila dinikum sai ran da kuka dawo kuka rike addinin ku ashe musulmai in suka lalace za su ga walakanci haka ne ko ai da yace ba zai ba da dama ba wallan yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila
الذين على المؤمنين سبيلا Allah ya ce wallan ya ja'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila Allah ya ce Allah ba zai taba ba da dama makafirai sai ya ce akan mu'minai ba akan mu'minai yace jama'a mun fahimta alqur'ani dalla dalla to nan Allah yayi maganar al'abaran yashrabuna min kafin za su sha daga kofuna na gidan aljanna za su sha giyar aljanna kana mizajuha kafura abinda aka garwaya giyar suke sha da ita kafur ne ainan kuma wani marmaro ne ya shirabu biha ibadullah wadda bayin Allah suke shansa a gidan aljanna yufajjirunaha tafjira suna sarrafa wannan marmaro yadda suke so a gidan aljanna kamar wani ne ya ce Allah ta waɗannan mutanen mai aikinsu sai ce yufu na bin nazari suna cika bakancinsu mun ji aikin ku yufu na bin nazari Allah ya ce suna cika bakance in sun ɗauka wa ya kafu na yawman sannan suna tsoron wani ini kana sharruhu mustafira wadda sharrin wannan inin yana yaɗuwa ta kowane gefe shine alkiyama mafi girman abin tsoro shine ran da za a haɗu da Allah ran da za a haɗu da Allah wannan ranan haɗuwa da Allah wannan ranan ne annabi Adamu yake cewa ni ma ta kaina nake annabi Nuhu yake cewa ni ma ta kaina nake haba malam jarrabawa na duniya ba baka ci ba kake kuka bare a yi tashin alkiyama baka ci ba jarrabawa na duniya ma za a je a zana jarrabawa a yi jarrabawan baka ci ba ko baki ci ba ki yi ta kuka ki shiga tashin hankali balle jarrabawar lahira duk inda muka karanta kuma za ku ji Allah yana cewa ina jarabtan ku ne to kowa zai je tsaya a gaba ga Allah a yi mishi tambayoyi akan abin da ya aikata ya bada amsa shi yasa sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ba ɗalibin ilimi da ya yi zurfi ba inda za ka tambaye shi da yawa cikin sana'a na sahabbai ba kowa ya sani ba saboda yadda addini ya mamaye rayuwarsu mutum babban ɗan kasuwa ne amma ana kiran sunansa kawai addini da ka gani duk su sayid na usman ɗin nan 'yan kasuwa ne amma yanzu kana ta sayid na usman kasuwanci ba zai faɗo maka ba addini ne zai faɗo maka ba baya kasuwancin ba sayid na umar ɗan kasuwa ne rikakken ɗan kasuwa ne babba amma in an ce sayyidina Umar addini saboda su sun san wannan kasuwan da ake yin ita ma kasuwanta zai kare jama'a mun fahimta duk abin da mutum ke yi a cikin su zaka samu addini shine a gaba amma yau dan kasuwan yau akan kasuwar zai dinga hada sallah eh zai dinga hada sallah akan kasuwan ana fitar da kaya ne a store yana ji ana kiran sallah haka da a ci gaba da aikin sai an gama an sallame tukunna su je su haɗu su biyu ko su uku su masu yi sallarsu rijalun la tulhihim tijaratun
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Allah ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah waɗansu irin mazaje ne la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah fatauci saye da sayarwa Allah ya ce bai taɓa shagaltar da su daga addinin Allah ba la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillahi saye da sayarwa a je a nemo Allah ya ce bai taba shagaltar da su daga addinin Allah ba wa iqami sala bai taba taka musu birki akan tsayi da sallah ba wa ita'i zakka da bada zakan dukiyarsu kamar wani ne ya ce to wannan wa'insu irin yan kasuwa ne da duk harkar rayuwarsu da neman abincinsu bai taka musu birki akan addini ba Allah ya ce ya kafu na yauman ta taƙallabu fihil kulubuwar absar sun yi hakan ne saboda suna tsoro haɗuwa da wata ini ta taƙallabu fihil kulubuwar absar wadda zukata da idan duna sukan jujjuya su fito turuturu a wannan ranar tsoron wancan inin shine to yanzu duk wannan sahabban da muka ambata sun kwanta dama kasuwar duniyar ta ƙare ana kuma kwanciyar kabari inda an biye wa kasuwancin da kwanciyar kabarin bai yi tsami ba duk wannan hayaniyar karka yadda ya sha gaban ka addini duk wannan hayaniyar annabi suleiman alaihi salatu wasalam faretin do dawakansa aka mishi a fito da su ya kansu id uriba alaihi bil ashiyi safinatil jihad عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت sai ya ce بالحجاب rudduha ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ya tsaya yana kallon su kawai sai rana ta faɗi bai yi la'asar ba yanzu ba haka in ana convention ba convention ba za a dakatar da shi a je a yi sallah ba. wani taro in za a yi haka da a yi mai dan imanin shi ya zagi ya zame ya je yi sallah jama'a mun fahimta suna wucewa suna wucewa suna wucewa id urida alayhi bil ashiyi safinatul jihad fa qala sai yace inni ahabbtu hubbal khairi an dhikri rabbi yace subhanallah har rana ta fadi ina kallon dukiyata rudduha alayya sai ce duk ku dawo mun da dawakan fattafika masal bisuki wal anak duk ya tsare su a wannan rana malamai suka ce a wancan shari'an ba a hana yin hakan ba kamar yanzu ne a ce wata har- wata harka ce ko sana'a malam ka bar wannan abin haka wata harka ce ko sana'a ta sha gabanka in dai aikin in dai sana'ar dole za ta ba da matsala wa addini ko sallah to ka canza sana'a a ka canza zai kai ka yi baro ka a zai kai ka yi baro ka zai kai ka yi baro ka zai kai ka yi baro ka ai ba sallan azhar ko la'asar ba ko sallan walha kar ka yadda sana'a ta hana kai ka tsaya kai akwai rananta akwai rananta لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار to su haka suka yi addini neman kuɗi suna neman kuɗi suna komai duk abin da ake na neman rayuwa suna yi amma su dai ba su yadda wannan abun ya sha gaban addini ba ba su yadda ba ba su yadda ba ranan addini ranan addini ba za ka san hakikansa ba sai ran da za ka bar duniya eh sai ran da za ka bar duniya to kullum ya zan musulmi yana faɗake akan duk abin da zai je ya dawo zai je ya dawo ko ba zai je ba Ah, to kwanciyan kabari ne ba za ka yi ba shi fa kwanciyan kabari ko Allah ya ja ranka ka kai ran da za a yi tashin duniya sai ka yi na shekara arba'in domin da busan farko da za a yi a mutu da busa na biyu da za a yi a tashi shekara arba'in ne to ko an ja kwananka kamar shaidan ka kai ƙarshen duniya to sai ka shekara arba'in a kwance aka bari bare wata bana ma za ka mutu kwanciyan kabari kai kaga yadda ake sa mutum ko babu duka babu zagi wannan kwanciyar ai akwai matsala in mutum bai shirya mata ba to ɗaya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce yakan haddasa wa mutum fitina a kabari annabi ya ce shine annamimanci daukan magana daga nan zuwa nan. annamimanci bai taba barin mutum bai taba barin mutum ya zauna a kabarin sa lafiya taɗi ake kajuwa ne da wani suna taɗi wani sun yi sabani da matarsa kaza kaza kaza da sauransu shikenan ka tafi wancan majalisin ashe wani ma sun yi fada da matarsa ne ina ruwanka waye baya fada da matarsa jama'a mun fahimta yufuna bin nazari suna cika bakancensu wa yakafuna yawman sannan suna tsoron wani ini kana sharruhu mustatira wadda sharrin wannan inin fitinar da take cikin wannan inin mai yaduwa ce Allah ya sa mu isa cikin ta cikin aminci eh akwai wadda suke zuwa filin Allah ya ce la yahzunuhumul faza'ul akbar
لا يحزنهم Allah ya ce الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون la ya hazunuhumul faza'ul akbar wannan babban firgicin Allah ce su baya firgita su wata talaqahumul mala'ikatu mala'iku ne da su tarbe su hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun yau ne ranar da aka muku alƙawari da ku huta insha Allah insha Allah Allah ya ce daga cikin aikin waɗannan al'abrar wa yudhimuna ta'ama kuma suna ciyar da abincinsu ala hubbihi akan son abincin suna so ba wadda amfaninsa ya kare abinsu abinda suke so abinda suke so domin Allah sai da ya ja kunni karka kuskura sai abu kai ma baka da bukatansa tukunna ka ce zaka ba wa bayin Allah ya na'am
أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ya ayyuhal ladina amanu Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah anfiqu min tayyibati ma kasabtum Allah yace ku yi infaki ku taimaka da tsarkaka na abin da muka azurta ku da shi anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar ku taimaka daga mafi kyau tsarkaka kan abin da kuka nema wa mimma akhrajna lakum min al-ardi da kuma abin da muka fitar muku daga ƙasa amfanin gonakinku in da ku bayar Allah ce ku bayar da mai kyau kasan wani ko zakatul fitri wannan zai cire sai masarar da ta hukuje kwari suka bata ita zai dauka ya bayar haka ne kuma haka ya ayyuhal ladina amanu Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah anfiku min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga mai kyau tsarkaka kan abinda kuka nema wa mimma akrajna lakum min al-ardi da abinda muka fitar muku daga cikin kasa Allah sai ya ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun kar ku nufi gurbatacce ku ce da shi za ku yi infaki walastum bi akhizihi wadda in ku ne aka ba ku shi ba za ku karba ba illa an tugumi fihi face kun rinsa idon ku ma'ana kun yi kyamarsa wa alamu ku sani annallaha ganiyun hamid Allah mawadaci ne abin yabo tun da Allah da a bawa Allah ya ce a ba da mai kyau shi ne ma'anar lantana da birra hatta tun fi hun min matu hibbon
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون Allah ya ce lantana da birra ba za ku riski matukar ɗa'a ma Allah ba hatta tun fi hun min matu hibbon sai kun yi infaki daga abin da kuma kuke so a cikin dukiyarku jama'a mun fahimta? Allah ya ce wa yuti'imuna ta'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci bisa son abincin da kaunar abincin miskinan suna ciyar da miskini wa yatiman suna ciyar da marayu wa asiran suna ciyar da kamammu waɗanda aka ribace su a wajen yaki sukan cire dukiyarsu su yanta su domin su bauta ma Allah a cikin yanci miskinai waɗanda ba su da shi suna ciyar da suna ciyarwa gare su su taimaka marayu suna taimaka musu Allah ya ce wannan na daga cikin aikin da suka rike sannan suka samu innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura mun yi bayani a mukaddima game da abin da ya shafi infaki wato taimakawa da dukiya man sakir taimakawa da dukiya shan kwana ne taimakawa da dukiya shan kwanan taimakawa da dukiya bin yanke ne yanke ne yanzu mutum zai isa sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ga yadda masu wadatan cikinsu suke infaki suke ayyukan alkhairi da dukiyarsu sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce zahaba ahadu dufuri bil wujub a wata riwaya zahaba ahalud duhuri bid darajatil ula wan na'imil muqim suka ce ya manzon Allah masu kudi sun tafi da lada sun bar mu da gaske idan mai kudi zai yi aiki da dukiyarsa a inda ya dace ya tafi da lada ko bai tafi da shi ba ya tafi da shi haka sahabbai suka ce zahaba ahalud duhuri bil ujur masu dukiya sun kwashe duk lada a ɗaya riwayar zahaba ahalu dusuri bid darajatil ula masu dukiya sun tafi da darajoji maɗaukaka da ake samu abun Allah duk sun haye kujerun sun hau wannan imil mukim masu kuɗi sun tafi da tabbatattun ni'imomi da ake samu a wajen Allah yusalluna kama nusalli suka ce ma annabi suna sallah yadda muke yi wa yasumuna kama nasum suna azumi kamar yadda muke yi amma wa ya tasaddaku na bi fuduli amwalihim su suna da rarar dukiya a hannunsu da suke infaki da shi shi fa yanzu wanda ya gina masallacin nan ba sallah ba ko hutawa kai da a bashi lada ko hutawa kai da a bashi lada idan masu dukiya sun san sirrin da ke cikin dukiya to sun tafi sun tafi amma dukiya ta ƙare mota gida kaza kaza iya inda dukiya zai tafi kenan ranka ya daɗe baka more dukiya ba baka more dukiya ba yana daga cikin alkairin infaki taimako annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sana'iul ma'ruf taqi masari as-su wa sadaqatu sir tudfi'u ghadab ar-rabb annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yada alkhairi tsakanin mutane sana'iul ma'ruf yada alkhairi tsakanin mutane a dinga alkhairi a taimaka ta nan a tallafa ta nan a ba da gudumawa ta nan taƙi masari a su annabi ya ce yana tsere hau irin shiga mummunan fitinan nan rigima ta taso kwatsam wata fitina mai muni wani tashin hankali wata rigima a ofis ko a kasuwa wata fitina ta gobara ta kaza annabi ya ce sadaka annabi ya ce aikin alkai taimako tallafi da agaji yana tsare wannan baka ji masu bara suna cewa sadaka maganin masifa ba da gaske ne maganin masifa wa sadakatu sir sadakar sirri da ake yin ta boye tutfi ghadabar rabb annabi ce tana bishe fushin Allah domin dama in Allah yayi fushi nan ne komai ke tabalbalewa nan ne komai ke tabalbalewa komai a rasa yadda yake kasuwa a buga a hargitsa a yi lissafi a rasa ta ina kuɗi suka sulale ‘ya'ya a rasa albarka gonaki a rasa albarka ƙasa a rasa albarka in Allah ya yi fushi komai tsayawa yake annabi ya ce to yadda ake zuba ruwa mawuta tallafa haka sadaka take bishe fushin Allah kuna fara sadaka Allah zai muku afuwa kuna fara sadaka karka dinga wasa da sadaka karka dinga wasa da sadaka to wanda yake da dukiya yana da makami ko bai da makami yana da makami yana da makami shi yasa ka lura duk inda ka ga waɗansu qualities da ake samun rabo a gun Allah sai ka samu akwai taimakon jama'a taimakon addini da dukiya a ciki yanzu wannan aya da arama ya karanta mana ai kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum nan da aka zo sifar mu'mine wallazina hum liz-zakati fa'ilun ai Allah yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi madaukakin sarki ya ce laisal birra an tuwallo wujuhakum kibalal mashriqi wal maghribi Allah ya ce ba shine kure maneji wajen da'a ma Allah ba kai gaba gaba ne a wajen da'a ma Allah Allah ya ce don kun juyar da fiskokin ku gabar koyon mu kuna sallah ma'ana rike sallah gamgam ba shine kai matuka wajen da'a ma Allah ba kamar wani ne yace to meye kai matuka wajen da'a ma Allah Allah yace walakinnal birra kai matuka wajen da'a ma Allah man amana billahi na farko dai a samu imani da Allah wal yawmil akhir imani da ranan karshe wal malaikati imani da mala'ikun Allah wal kitabi al kitab bi ma'ana al kutub littattafan da Allah ya saukar wa atal mala haka ne ko wa wan nabiyina yayi kuma imani da annabawan Allah wa atal mala ala hubbi Allah ya ce kuma ya dauki dukiyarsa ya ciyar ya taimaka bisa sonta da yake zawil qurba ya taimaka ma ƴan uwansa na jini in faƙi in za a yi taimako klas na farko da ake fara taimako Allah a ƙur'ani ce uwa da uba kulma an faktun min kairin falil walidaini أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين Kaji jerin.
وابن السبيل Allah ya ce idan kuka tashi in faƙi dukiyarku ubangiji ya ce ku kashe na iyayen wani ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyun nasi ayyun nasi a haƙo bi husni sahabati duk duniya waye fi cancanta ya ji daɗin zama da ni waye fi cancanta ya more ni annabi ya ce ummaka mamarka kana da kuɗi a sayi mota wa mamarka ka ba wa kaninka albashi ya dinga kai ta inda zai kai ta kana da dukiya karka bar mamarka ta dinga shiga keke kai to za ka samu mutum yana da mota matarsa tana da mota ‘ya'yansa suna da motan kai su makaranta amma uwarsa tana shiga keke na haka ne ko ba haka haka ne za ka samu ɗakinsa da ac ɗakin matarsa da ac ɗakin uwarsa ba ac yana faruwa ko bai faruwa wa atal mala ala hubbihi Allah ya ce kuma ya ba da dukiyarsa a bisa sonta zawil kurba ‘yan uwansa na jini su ma ‘yan uwan Allah a suratul bakar ya ce wal aqrabin mafiya kusanci su ma mataki bayan mataki ne daga uwa uba sai babban yayu kanne haka ake saukowa haka ake saukowa to wani abokinsa ma ya fi amfanansa a kan kanin ubansa haka ne ko ba haka ba abokinsa da suke abokantaka ya fi moran dukiyansa a kan kanin uwarsa a kan wan uwarsa ko kanin ubansa ko wan ubansa jama'a mun fahimta wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba ya taimaki yan uwansa na daga cikin problem da mutanen mu suke samu idan mutum ya samu dama a rayuwa waɗanda suka fi cancanta ya taimake su ba su zai taimaka ba sai ya sai daman ta su ce tukunne ya gane yayi kuskure haka ne yaran gidansa da ka samu wancan ya mallaki gida wancan ya mallaki mota wancan ya mallaki fili wancan ya mallaki jari ga nan kannansa da yayinsa duk bai taimake su ba sai ran da daman ta subce sai ya ga a tsakanin iya waɗannan zai rayu waɗancan bai san ma inda suke ba haka ne ba an ce su din karfa a taimake su bane a taimake su amma ga waɗanda suke na farko-farko kafin wane kafin su wane kafin su wane
فآتِ ذا القربى والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا fa'ati zal qurba haqqahu Allah ce ka ba ma ƴan uwanka na jini hakkin su karka damu wai kanin ka ne na maka rashin kunya a'a wane ne ya maka kaza a'a wane ne ya maka kaza kai hakuri wannan alakan ubangiji ne ya kullata watakil wannan kanin kan bayan mutuwanka shi zai tsaya akan yayanka waɗannan da suke kewaye da kan watakil ba za su iya rike ma yayanka ba ba fa mun ce kar a taimake su bane jama'a mun fahimta ai ko uwa wajen kyautatawa ta fi uba haka ne ko kenan wani ya fi wani wannan ya ce wa annabi waye fi cancantar ya ji daɗi na in taimaka mishi ya samu warwala annabi ya ce ummak mamanka kala sun maman ya ce sai wa ya ce ummak mamanka ya ce sun maman sai wa ya ce mamanka man sun maman ya ce abak sai babanka ashe kenan wajen kyautatawa uwa ma tana gaba da uba jama'a mun fahimta to haka a 'yan uwan ma haka cikin abokan ma haka cikin duk wanda za a taimaka to wani sai ya gama taimakawa kannan matansa ma tukunne fara taimakon yan uwansa wai maganar nan ba gaskiya ba gaskiya ne ba fa na ce kar a taimaki kannan mata ba ne amma dai kannan ka su suka fi cancanta ka fara taimakon su jama'a mun fahimta wa atal mala ala hubbihi zawil qurba ya dauki dukiyarsa ya ba da ita bisa son ta da yake yi zawil qurba ya ba ma ƴan uwansa na jini ya taimake su wal yatama ya taimaka wa marayu wal masakin ya taimaka wa miskinai wa banas sabil ya taimaka wa matafiyan da guzirin su ya kare wa banas sabil wasailin ya taimaka ma waɗanda suka zo suka roƙa suka ce a taimake su ya taimaka musu wafin riƙabi ya ɗauki dukiyar ya taimaka wajen ‘yanta wadda yake bawa domin ya bauta ma Allah a cikin ‘yanci wa a ƙama salata kuma ya tsaye da sallah to kun ji inda sallan ta zo wa a ƙama salata ya tsaye da sallah wa ata zakata ya ba da zakkan dukiyarsa kenan kaga zakka daban wancan daban walmufuna bi ahadihim idza ahadu kuma suna cika alkawari idan sun dauka ba su saba alkawari wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i sannan suna da hakuri da juriya a lokacin da talauci ta yi duka da kuma lokacin da cututtuka suka tsananta bai sa ya je wajen boka neman magani wahinal ba'as kuma suna da hakuri lokacin da yaƙi ya tinkaro musulmai Allah ce ula'ikan labina sadaku to waɗannan su ne suka yi gaskiya a imaninsu wa ula'ika humul muttaqun kuma su ne muttaƙai masu tsoron Allah duk inda duk inda wani abu ya shigo na rabo a gaba ga Allah sai ka samu akwai ciyarwa da taimakon bayan Allah a ciki jama'a mun fahimta? yanzu nan nake gaya su malam abdullahi nan wajen da muke raba kunu kunu ake rabawa yanzu an jima wani ciwo a wajen kunu zai karbi kunu ya sha kunu malam kunu akwai mai kudi ɗaya in duk garin nan za su sha kunu zai iya ba su kunu haka ne to wani kunun zai zo ya karbi wadda zai yi suhur da shi eh zai karbi wanda zai ajiye ya tsoro da shi ne dukka ƴan uwanan wani dab da shan ruwan zuwa yake da leda a leda suke zuwa da leda ana zuba musu abinci a leda su tafi da shi wanda za su ci su yi su haba mana haba mana ai irin wannan ne idan Allah ya zo baka azaba ya zo hora ka sai ya haɗa ka da ɗanka rigima haka ne ga bayin Allah a cikin takaici da galabaita kusa dukiyar ku taimaki jama'a ita dukiya ko ka kashe ko kar ka kashe kuɗi in ya kai biliyan ɗari in ya kai biliyan ɗari yalla kun in dai ka shekara hamsin kun kusa rabuwa da ita in dai ka shekara hamsin wallahi kun kusa bayi bayi eh ko ka kashe ko kar ka kashe kun kusa rabuwa ko ka yi aikin alkhairi ko kar ka yi kunkusa rabuwa da kudin ko ka taimaka ko kar ka taimaka in dai ka kai hamsin zuwa sittin kun kusa rabuwa da kudin ka yin lakwai kun kusa rabuwa ku cire dukiya a ramadan ku ciyar da bayan allah jama'a su zama a cikin walwala na dai abincin da za su ci na dai abincin da za su ci Allah ya ce wa yut'imuna ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi bisa son abincin miskinan mamiskini wa yatiman da maraya da maraya wa asiran da kamamme duka suna sa dukiyarsu wajen ganin sun cire su a cikin kuncin rayuwa ai shi ne a cikin suratul balad Allah ce falaqata hamal aqaba
أو إطعام في يوم ذي مسغبة
Allah ya ce falakata hamal aqaba wai me yasa baka kutsa ka tsallake wannan hanya mai wahalan bi ba ita ce al aqaba irin hanyar da ke kan duwatsun hawa ne gangara zamewa ne rikitowa ne sai an rike an dafa kafin a wuce ana ce mata al aqaba Allah ce falakata hamal aqaba me yasa baka yi kokari ka tsallake wannan hanyar ba wa ma adraka man aqaba Allah yace me ya sanar da kai al aqaba da muke nufin ka tsallake Allah ce fakku raqaba shine ka cire dukiya ka yanta bayi su koma cikin yanci aw iti'amun fi yawmin fi maskaba ko ka cire dukiya ka raba abinci a lokacin da ake tsananin yunwa da bukatan abincin Allah ce in kai haka ka tsallake in kai haka Allah ce ka tsallake falakata hamal aqaba me yasa baka tsallake wannan hanya mai wahalan bin ba wa ma adraka man aqaba Allah yace me ya sanar da kai al aqaba Allah ce fakku raqaba yan tabawa aw iti'amun ko ciyar da abinci fi yawmin vi masgaba a lokacin da ake da yunwa da bukatar abinci Allah ce in ka dauki abincin ka ciyar to ka tsallake yatiman za makaraba in ka tashi ciyarwan ka ciyar da marayu Allah ya ce marayan kuma ya zam na kusa da kai jininka daga cikin ‘yan uwanka wanka ya mutu babbanka ya mutu wani danginka ya mutu to marayan ma ciyar da marayan da naku ne na famili ya fi lada yatiman za makaraba au miskinan za mataraba ko kuma miskini talaka putuk Allah ce ku taimake shi da abinci Allah ce in kun yi haka kun ƙetare al'aƙaba to yanzu wadda yake da kuɗi zai ƙetare ko zai ƙetare ba eh galibi galibi ba duka ba galibin masu kuɗinmu in kana so ka ga gadara da kuɗi to ka je wajen bikin yayansu ka je wajen bikin yayansu wannan hall hall da ake ɗauka na event da sauransu akan ɗauki guda ɗaya na miliyan uku miliyan hudu a rana ɗaya eh to anan ne zaka ga cecere ne anan ne zaka san shi mai kuɗi ne amma ba zai iya zuwa cikin masallacin anguwansu ya ce a cire kafet ɗin nan tunda ya tsufa mu saka sabo ba ko da dubu ɗari uku ne ko dubu ɗari biyar haka ne haka ne haka ne sha uku Allah ya samu dace Allah ya sa mu dace innama nut'imukum liwajhillah kuma sukan ce lokacin da suka yi infakin suke infakin muna ciyar da ku ne innama nut'imukum iyaka muna ciyar da ku ne muna taimaka muku ne liwajhillah don fiskar Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu bukatar ku mana biki da abun mu ma ku zo ku mana wala shukura ba mu bukatar godiyanku mun yi don Allah mun yi don Allah sun yi riba ko ba su yi ba sun yi riba ita dukiya ka more ta ka gina lahirar ka gina lahira ka more dukiya ka gina lahirar ka more dukiya ka gina lahirar innama nut'imukum liwajhillah sukan ce kuma iyaka muna ciyar da ku ne don fiskar Allah ba ana ganin Allah ranar alkiyama ba wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nasira la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu bukatan sakamako akan ciyar wanda muke muku kuma ba mu bukatan godiya to shi dai karatu a iyakacinsa kenan in mun ga dama mun yi aiki da shi mun yi wa kanmu in mun kima mun yi ma kanmu in mun yi aiki da shi mun yi ma kanmu in ma mun ki aiki da shi mun yi wa kanmu amma dai abinda muka gani a qur'ani da sunna zai tabbata ko ba zai tabbata ba haka Allah ya ce a ƙarshen suratul sa wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin Allah ya ce duk labarin da na baku Allah ya ce daga baya da ku ganshi a ƙasa likulli naba'in mustaqar Allah ya ce duk labarin da kuka ji na baku a Qur'ani Allah ce da ku gani shi a kana zai tabbata ko zai tabbata zai tabbata tabbata duk abin da muka karanta zai tabbata wadda ya ɗauki dukiyarsa ya taimaka zai yi dariya wadda ya ƙi ya taimaka zai ce a bashi dama ya taimaka ran da za a ɗauki ransa ita ce kusan aya ta ƙarshe ina jin a suratul juma'a ko munafiki يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce ku taimaka ku yi infaki ku ɗauki dukiyarku ku yi aiki da ita wa anfiqu mimma razaqnakum Allah ya ce ku yi infaki daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya'tiya ahadakumul maut kafin mutuwa ta zo ta yi sallama wa ɗayanku ina kun ji ayar ku cire kuɗi ku yi taimaka Allah ce min qabli an ya'ti ahadakumul maut kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku fa yaqulu rabbi zai ce ya ubangiji laula akartani ila ajalin karim Allah da ka dan jinkirta min man na wani kankanin lokaci Allah ƙara mun awa ɗaya ko awa biyu me da ka yi fa asaddaqa Allah ina so in yi sadaka da yawa kafin a ɗauki raina wa akun minas salihin zan daga cikin salihai Allah sai ce walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ai bai jinkirta mare in time yayi to kafin time din yayi kai kafin lokacin yayi kai in baka yi ba da ka ce a jinkirta ma kai ka daure kayin kafin lokacin yayi فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك